الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب التكفير a babobin bayani a kan kasarin sallah ma'ana sallah wadda take raka'a hudu a yi ta raka'a biyu
باب ما جاء في التكفير babin abin da ya zo game da takaita sallah mai raka'a hudu a mai da ita raka'a biyu
وكم يقيم الشهادة الأولى sai ya kai wani zama ne za a yake da damar yayi kasaro
نعم بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحسين عن إكرمة ابن عباس رضي الله عنهما قال Allah na basu Allah ƙara yadda a gare su yace أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصور manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Makka shekarar da aka rubu Makka wato shekara ta takwas daga hijira har kwana goma sha tara ya yana Makka baki ɗayan kwanakin nan goma sha tara yana yin ƙasarun sallah Ah, wato wasu malamai suka ce a ce kenan wanda yake matafi in da ya je in zai zauna bai haura kwana goma sha tara ba zai ƙasarun sallah amma wasu da yawa daga malamai kamar malikawa ko shafi'awa suka ce eh ai duk zaman da zai ko ya haura kwana goma sha tara ma matuƙar dai yana sauraron wata bukata ne duk sanda bukatar ta biya tafiya zai yi sai ci gaba da kasaro sai ya ci gaba da kasaro shi yasa suka ce wannan zaman da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya har kwana goma sha tara yana kasaro saboda bai tabbatar da cewa lalle sai ya zauna wa'annan kwanukan ba Ehem, sai ba bai tabbatar da wannan zaman ba shi yasa ya ya zamo yana yin kasau to ah, wato akwai wayo da yawa a kan zaman da manzo sallallahu alaihi wasallam kafin ya ban maka akwai ruwaya abu dawud da ya ce kwana goma sha bakwai akwai ruwayar da shi dai abu dawo da ya fidda ita daga imranin da husainin ya ce wato na zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ko na je yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallama shekarar da aka rubu maka manzo Allah ya zauna har darare goma sha takwas a baki ɗayan dararen nan goma sha takwas raka biyu yake yin sallah yayin baki ɗayan dararen nan sha takwas da a raka'a biyu yake yin sallah wata ruwa ta abi dawuda daga abdullahi abbas aka ce kwana goma sha biyar amma da ruwayar nan mai cewa sha takwas da ruwaya mai cewa sha biyar din nawawi ya ce suna da rauni dangane da isnad ko da yake ibnu hajar ya ce ita wannan ta ƙarshen bai ga wani a cikin marwaitan da za a ce ya yana da rauni ba karkari a ce ibnu isaka ya zo a isnadin wanda ibnu isaka ko ana tuhumarsa da tadalili amma ko ba shi kadai ya ruwaito ba dan akwai ruwayar nasa'i wanda ba ta kan shi ibnu isaka ba to
نحن إذا سافرنا تسعة عشر كسرنا a ablan abbas ya ce mu idan muka yi tafiya tafiyar da bata haura kwana goma sha tara ba sai mu ci gaba da kasaru a inda muka ji
وإن زلنا idan ko ya zama za mu yi ƙari a kan sha taran to sai mu ci kasaru
أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة mun fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min al-madinati daga madina إلى مكة zuwa makka فكان يصلي ركعتين manzo Allah ركعتين sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah raka'a biyu biyu in ba magarba ba
فرجعنا إلى المدينة an muka dawo madina قلت nace da anas أقمت ya haya بمكة ne mai شهرا.
cewa na tambayi anas ya hannu abi isaka kun zauna a makka ne kun ɗan jima قال أقمنا بها عشرا ya ce mun zauna ita har goma kwana goma
باب الصلاة بمنى babu sallah a mina ya ake yin ta cikawa ake ko ko kasaro ake
أنا مسدد على حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال ya wato ya kaba daga Abdullahi ibn Umar Allah ya kare da a gare shi kala Abdullahi ibn Umar yace ليت مع النبي nayi sallah tare da وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam a بمنى Mina raka'a biyu وأبي بكر haka nan ma tare da Abi Bakar raka'a biyu وعمر a wa haka nan tare da Sayyidina Umar shi ma in yaje haji ya fita kwanukan Mina in sallah ta same shi a Mina din nan raka'a biyu yake duk sallar da zai a Mina raka'a biyu yake وما عثمان صدرا من إمارته haka ma kuma ne tare da Sayyidina Usman farkon zamowarsa halifa
ثم أتمها sannan daga baya ya zamo yana cika sallah yana cika sallah malamai suka ce wato abin da ya sa cika sallah ko dai don ya nuna wa jama'a cewa yin kasarin nan fa ba wajibi ba ne ba wajibi ba ne sunna ce amma don mutum ya cika sallah ai sallar sa ta inganta wasu kuma suka ce saboda ya yi gida ne a mina mutum yana gidansa ya yi kasarin sallah ai matafiyi ne zai kasar wanda dai suka kangare masa wannan yana cikin dalilan da suka bayan na kangare masa cewa ya za a yi a ce manzo sallallahu alaihi wasallam a zuwan da ya haddata wada'i kasuwe amina sai na bakar bayan sa kasuwe amina sai na man kasuwe shi kuma ya ce zai cika to
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya mana sallah آمن ما كان بمن mafi ركعتين amincin yadda yake kasancewa wato ba wai tsoro ba ne ba sallar tsoro ba ce ba wani abin da ya kama da haka ba a'a ana zaune lafiya amma ya mana sallah amina raka'a biyu
أبو شيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمن أربع ركعات sai na usman ya mana sallah amina raka'a hudu فقيل aka ذلك ce لعبد الله بن مسعود aka tambaya Allah na sodin kaji abin da usman ne رضي الله عنه Allah ya kara yadda a gare shi فاسترجع Allah na sodin ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ثم قال sannan Allah na sodin ya ce صليت مع رسول الله na صلى yi الله عليه sallah وسلم sallah ركعتين farilla tare da manzo sallah da suna amina raka a biyu وصليت مع ابي بكر na yi رضي sallah الله tare da عنه raka بين shi na je ركعتين raka a biyu amina وصليت مع na yi عمر بن sallah tare da الخطاب umar bin رضي الله عنه khattab بين na kare ta gare shi ركعتين amina raka a biyu صليت خلفي من اربع ركعات ko raka ta ni ina ma a ce na sami raka a biyu a maimakon raka wato raka hudun nan a ce na tare da su a ce in gwammace ya yi min raka a biyun yadda na saba ركعتان متقبلان wanda za a karba muka kabbala ta ne raka a biyun da zai zama an karba
باب كم اقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته babu a manzala sallallahu alaihi wasallam da ya je haji kwana nawa yayi a makka
حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي الاليه عن ابي الاليه البراء بن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال wato shi kansa da yake nuna a raka'a biyu shine daidai amma kuma da ya je yayi haji tare da sayyidina usman sai ya raka'a hudu ya dan mutum sai aka ce da shi "Ah, to kai da kake cewa ah, Usmanu da ya raka a hudu bai daidai ba ya kuma kai za ka yi raka a hudu sai ke saɓani sharri ne a kaucewa saɓani duk yadda za a yi Ehen, a kaucewa saɓani duk yadda za a yi ya sa wannan yake ƙara tabbatar da cewa Abdullahi Masudin ba wai yana ganin Sayyidina Usman ya aikata abin da gaba ɗaya ba daidai ba ne a'a yana ganin dai ya aikata abin da wannan shi ya fi daga gare shi amma ba wai shi din ba ba daidai ba ne abu bai kan zamo duk daidai ne amma a ce wannan ya fi wannan Eh, amma a ce wannan ya fi wannan kaga ba wai ya nuna ɗayan ba daidai ba ne shi ya sa a fahimci cewa a sai na usman ya yi ba daidai ba mu ba hakuwar fahimta ce ba haka abin yake ba karkari a ce ko ya bar abin da yake ya fi wanda shi kuma da tawilinsa yadda aka faɗa ƙasa don ya yi gida ko ya yi aure a mina ya sa ake ganin cewa to ya yi ƙasaru ga shi da gida ko ga shi da mace a waje to babi akan kwana nawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a hajjatul wada'i
نعم بن إسماعيل قال حدثنا وحيب قال حدثنا أيوب عن أبي الآلية إبراهيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Abdullahi ibn Abbas yace قدم النبي صلى Annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam da وأصحابه sahabbansa sun zo بسبع رابعة wato maka ranar lahadi Ra- ran safiyar a wato kwana na hudu daga zulhijja shi يلبون yasa بالحج suna yin talbiya da haji suka zauna kwa- ran biyar ran shida ran bakwai ran takwas da za Allah ya fita zuwa mina wato ra- ran alhamis kenan litinin talata laraba alhamis suna maka ran alhamis da safe manzo Allah ya fita zuwa mina ranar tarwiya kenan ran takwas ga wata suna yin talbiya da haji فأمرهم أن يجعلوها عمرة farkon zuwan su da zala sallallahu alaihi ce duk wanda bai taho da hadaya ba to ya mai da niyyar tasa ta koma umra ya umra ya tahalluli
إلا من معه الهدي amma fa banda wanda yake ya taho da hadaya
فأباه أداه عن جابر Mhm. an samu ta ba a hadisu wanda yake nan gaba ma- Buhari zai kawo ta da isnadi cikakke wannan mutaba'ar ta a dawo abin rabahin
باب في كم يقصر صلاة babu a kwana nawa ne za a yi kasar sallah
وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما من إلى السفر Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce tafiyar da aka yi ta yini da dare ta kai a kiran ta tafiya.
وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران A manza a Abdullahi Umar da Abdullahi Abbas Allah ya kare yadda a gare su sun kasance suna yin kasaru ويفطران suna barin azumi في أربعة برود tafiyar duk da yake ta kai buridi hudu amma wadda ba ta kai buridi hudu ba ba su haka wannan babban hujja kenan ga malikawa da shafi'awa
وهي ستة عشر فرسخا ya farsahi goma sha shida kenan domin kowane birni ɗaya farsahi goma kudu sau hudu sha shida kenan
لا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما Mm.
أن النبي صلى cewa الله annabi عليه sallallahu وسلم alaihi wasallama قال ya ce لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ba بعد daidai المحرم.
ba ne mace ta yi tafiyar da yake ta kai kwana uku yini uku da dararenta in ba tana tare da zu muharraminta ba in ba tana tare da namijin da ba aure tsakaninsu ba
لا مصدر قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تسافر المرأة ثلاثة ba daidai ba ne mace ta tafiyar da yake ta kai kwana uku إلا مع ذي محرم sai fa in tana tare da namijin da ba aure tsakaninta da shi
قال وعمر عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه Eh, Allah ta rika a gare shi a abisa wato sa'idu na abi sa'id makaburi ya karbo daga mahaifinsa abu sa'id makaburi ya karbo daga abi huraira Allah ya kare da gare shi kala abu huraira yace قال النبي صلى annabi الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم ba الآخر daidai ba ne matar da yake ta ba da gaskiya da Allah ta ba da gaskiya da ranar lahira أن تسافر مسيرة يوم وليلة a ce ta yi tafiya tafiyar da suke ta kai yini ɗaya da dare ɗaya
ليس معها أمة alhali ba tare da ba tana tare da namijin da ba aure tsakaninta da shi ba
تابعوا يا ابن أبي كثير وسائل ومالك عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه باب wannan babi ne الرسول إذا خرج من موضعه yana yin kasaro matafi yana yin kasaro da ya bar inda yake وخرج علي رضي الله عنه sai na ali Allah ya kare da a gare shi ya fita فقصر ya fara yin kasaro فهو يرى البيوت tun ma yana ganin gidajen garin da ya fito wato kofa
falamma raja'a yayin da ya dawo daga tafiyar qila lahu aka ce hadhihi da al-qufa shi ga kuba fa ta mazo kusa zai sallah a kafin ya karasa gida sai mutane suke cewa ga fa garin ga kufa fa inda za mu
qala sai ya ce la ba ma qala da- ba za mu cika sallah ba sai in mai shiga Mm, sai in mai shiga kufa mm. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر وإبراهيم بن مسرة عن أنس رضي الله عنه قال a anas ibn malik Allah ya kare ta a gare shi yace ليت الزور مع النبي na yi sallah a zahar tare da annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam a madina raka'a hudu وبذل الخليفة ركعتين da muka je zuwa laifa zami da asar ya kasaru raka'a biyu
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن قوة عن عائشة رضي الله عنها قالت Aisha ta ce الصلاة أول ما فرض sallah الركعتان awwala ma furida farkon da aka faranta ta raka'a ne raka'a biyu ne raka'a biyu ake yi a yi sallama نعم فوقر صلاة السفري to wato ta yi a ce awwalu din ya zamo badali ne daga as-salat eh, amma na ce awwala wato ya zamo zarafi ne نعم eh, fuska biyun duk suna halatta amma an ce awwalu ma furida ya zama badali ne daga as-salat نعم kuma an ce awwala ma furida ya zama zarafi ne Na'am.
to فوقر صلاة السفري aka kyale sallar tafiya aka kyale ta raka'a biyu وأتم صلاة الحضر aka cika sallar zaman gida wannan hadisi shi ne babban hujja wanda suke cewa yin kasar wajibi ne inda aikin farko haka aka shar'anta Ah, haka aka shar'anta shi yasa in ba a yi kasarin ba an fidda sallar ne daga yadda aka shar'anta
قال الزهري zuri ya ce قلت لعروة nace da urwatu ما بال عائشة تتم to tun da aisha ta faɗi wannan magana me yasa sai mu ga ta yi tafiya amma a maimakon ta yi kasoro sai ta ringa sallah raka'a hudu قال sai ce تأولت ما ya تأولت kala ما- sai da wato uwotu yake da awwalat ma ta awwala usman aisha tana tawilin magana kasarin irin yadda usman yake tawilin cewa kasarin ai ba wajibi bane نعم a kasarin ba wajibi bane an so ne dai a yasa in an cika sallah ai ba laifi نعم باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر babin cewa sallar magarba ba a kasurunta zai sallar magarba daka a uku ko da a halin tafiya
حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال Abdullahi Umar ya ce, رايت رسول الله صلى Na ga الله wani عليه Allah sallallahu alaihi wasallama وسلم زاد له السير في السفر idan tafiya ta gaggauta shi lokacin da yake son zuwa wani waje يؤخر المغرب yakan jinkirta magarba حتى يجمع بينها وبين العشاء sai bari ya haɗa tsakaninta da isha ya yi su lokaci ɗaya.
قال سالم Salim ya ce, وكان عبد الله يفعل Abdullahi Umara shi ma yakan yi haka, ya jinkirta magarba idan tafiya tana gaggautarsa, wanda tafiya da take gabansa tana da yawa.
وزاد الليل Da sun misalin ya daɗe, قال uhum, حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة Abdullahi Umar ya kasance yana haɗa tsakanin magarba da isha a Muzdalifa.
قال سالم misali mu yace وأخر ابن عمر بالمغرب
ablan umar ya jinkirta magarba ah, mag- ah, magarba وكانت تصرخ على يا- امرأته فتية بنت أبي عبيد ya kasance an kiransa ya je ya kai taimako ga matarsa safi ya fiyar abi umar wato ko an ba shi labarin cewa ta mutu a hanyar maka
قلت له الصلاة nace da abdullahi ibn umar salim ya ce nace da abdullahi ibn umar wakacin sallah fa yayi ba ma tsaya mai sallah ba فقال تر sai ya ce kyale mu ci gaba da tafiya وقلت له bayan da na الصلاة sake cewa wakacin sallah fa yayi فقال تر yace mu ci gaba da tafiya حتى صار har yi ميلين mil أو biyu ثلاث ko mil uku ثم نزل sannan ya sauka فصلى a yi sallah magarba sannan ya sallah isha ثم قال sannan ya ce هكذا رأيت النبي صلى الله عليه haka na ga annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam yana sallah قاعد له السيف idan tafiya tana gaggauta shi قال عبد الله nan umar ya ce رأيت النبي صلى الله عليه na ga وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam قاعد له السيف idan tafiya tana gaggauta shi يؤخر المغرب yakan jinkirta magarba يصليها ثلاثا ya sallace ta raka uku ثم يسلم sannan ya sallama daga gare ta sai kuma ya tsumma sannan kallama yalbasu ba a baya zama bayan ya yi kaɗan ne zaman da yake bayan ya ya yi sallama daga magarbar hatta yuki man sha'a sannan a yi masa ikamar isha ko ikamar isha fa yusalliha ita isha ya sallace ta raka'a biyu tunda ita ne mata kasaro thumma yusallimu sannan ya sallama wala yusalli ba'da al-isha'i baya yin wata nafila bayan isha hatta yaqumu min jawfil layli sai can tsakar dare yakan tashi eh, wa shafa'i da wuce
babu salati tadawi ala dawabi babin cewa daidai ne a sallar nafila akan dabba haisu ma tawajjaha kuma ba sai an fuskanta alƙibla ba duk inda dabba ta fuskanta yadda mai mutu su yake faɗa kenan wa sofa safari kasarin da rakibi da batin na'am badalun fi na falin to حدثنا علي بن عبد الله mm, قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله بن عامر عن عبده قال ya karɓa daga mahaifinsa shi ne amir ibn rabi'ata amir ibn rabi'a ya ce رايت النبي صلى na ga الله annabi عليه sallallahu alaihi وسلم يصلي wasallam yana على sallah راحلته akan taguwarsa حيث توجه duk inda به ta fuskanta da shi حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar azhar yana yana sallar nafila وهو راكب alhali yana kan dabbarsa في غير القبلة alhali ba ya fuskanci alkibla ba
حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبه عن نافع قال nafi ibn- nafi maula ibn umar yace كان ابن عمر رضي Allah الله umar ya عنه يصلي kasance على Allah ya kare da راحلته gare sa yana yin sallah akan dabbarsa ويسر yana عليها yin wuturi ma akan dabbar ويخبر yana ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka yakan yi wuturi akan dabba ashe wuturi ba farilla bace ba ba sallah bace da suke farilla ba sallah ce da suke wajiba ba
باب الايماء على الدابه babin cewa ana ai ima'i wato ai nuni da sallah ba sai an tora goshi akan ƙasa wajen sujjada ba ga wanda yake tafiya akan dabba
حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصلي في السفر على راحلته abdullahi umar ya kasance da sallah a tafiya a halin tafiya akan dabbarsa اينما duk توجه inda ta fuskanta يومئ yana yin nuni وذكر عبد الله Abdullahi bin Umar ya ambata ان النبي صلى الله cewa عليه Annabi وسلم sallallahu alaihi كان يقول wasallam ya kasance yana aikata haka
باب ينزل للمكتوبه babu cewa ya sauka idan zai farilla نعم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعه ان عامر بن ربيعه اخبره Amir ibn قال Rabi'ata ya ba shi labari yace رأيت رسول الله na صلى ga manzo Allah الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam وهو على راحلته alhali yana kan dabba يسبه yana yin nafila يومئ برأسه yana yin nuni da kansa duk inda dabbarsa ta fuskanta لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata wannan ba a sallah wadda take ta farilla
وقال الليث da ya faɗa حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم وكان عبد الله يصلي على دار Abdullahi Umar ya kasance yana yin nafila a kan dabbarsa da daddare وهو مسافر alhali yana matafi ما يبالي حيث كان وجهه bai damu ba duk inda ya fuskanta ma.
قال ابن عمر Abdullahi Umar ya ce وكان رسول لا الله لا لا صلى الله عليه وسلم لا يصلي على راحلته yana yin nafila a kan dabba dabba قبل أي وجه duk inda توجهها ma ya fuskanta ويوتر عليها yana yin wuturi a kanta غير أنه لا sai dai يصلي ba على ya sallar المكتوبة farilla a kan dabba ba a sallar farilla a kan dabba Eh, malikawa suka ce sai fa inda yake ya zamo in ya sauko wuri ne daka kafewa zai eh to wannan ba ya sako ya kashe ba Eh, in ya kama sai ya salla a kan dabba amma fa a fuskanci alƙibla da ita ya fuskanci alƙibla da ita to حتى ثنا وعاد بن فضالة قال حتى ثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان قال حتى ثنا حتى ثني جابر بن عبد الله mm, أن النبي صلى الله عليه وسلم kana yusalli ala rahilati manzo Allah ya kasance yana sallar nafila akan dabbarsa nahwa al-mashriqi yana kallon gabas wanda wajen gabas ba alƙibla ba ce na to a wajen
fa idza arada an yusalli al-maktubata idan yana nufin ya sallar sallah ta farilla nazala sai yakan sako daga dabbarsa sassa qabala ya fuskanci al-qiblata alƙibla
babu salati tadawwi ala al-himari a babin sallar nafila cewa a iya yin sallar nafila akan jaki
حدثنا عمر بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا حمام حدثنا انس بن سيرين قال Mm.
استقبلنا انسا mun fuskanci anas حين قدم من الشام yayin da ya zo daga sham فلقيناه بامر تمرتي muka game da shi abu da ake kira ainihin tamri
فرأيته يصلي على حماره na gani shi yana yin sallah akan jaki وجهه عند الجانب alhali fuskarsa tana ni duban nan
يعني أن يسار yana القبلة nufin hagu da alƙibla فقلت nace da shi رأيتك تصلي لغير na القبلة ga kana sallah alhali baka fuskanci alƙibla ba فقال anas ya ce لولا أني رأيت رسول الله صلى in الله ban عليه da وسلم cewa فعله ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka لم أفعل da ban aikata ba
وروى ابن الرحمن عن مم.
حجاج عن انس بن سيرين عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم Mm, ya karbo daga manzon sallallahu alaihi wasallam wato Ba- Anas ya karbo hadisin daga Anas نعم wannan Anas dan uwan Muhammad ibn Sirin نعم ne uban su Sirin bawan Anas ibn Malik ne yan da kuma shi ne ƴaƴan da ya haifa shi Sirin sai ya sa wa ɗaya sunan mai gidan نعم wanda an faɗa cewa su biyar ne maza 'ya'yan shi Sirin wanda dukkaninsu sun yi ruwaya dukkaninsu suna da ruwaya to dai ga ruwayar Anas din Anas to Anas ibn Sirin dan uwan Muhammad ibn Sirin to babu mallamin ta dawo a fis safari dubura salati babu wanda ya ban nafila a halin tafiya in yi sallah farilla wanda in yi sallah farilla ba ya tsayawa nafila
حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان حفص بن عاصم حدثه قال سافر بن عمر Abdullahi Umar ya yi tafiya فقال ya ce سئلت النبي صلى الله عليه وسلم na abuci manzo sallallahu alaihi wasallam فلم اره يستجيب في السفر ban ganshi yana yin nafila ba a halin tafiya
وقال الله عز وقال الله جل ذكره ubangiji ya faɗa jalla zikiru amadansa ya girmama لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة hakika ko kyakkyawa ya tabbata gare ku a cikin manzo sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ku yi kuma
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عيسى بن عبد بن عاصم قال حدثني ابي انه سمع ابن عمر يقول ya ji Allah Umar yana cewa سمعت رسول الله صلى الله na عليه abuci وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam وكان لا يزيد في السفر على ya ركعتين san sai bayan daɗe a halin tafiya bisa sallaci raka'a biyu وابا بكر haka nan na abuci Ababakar ma وعمر na abuci Umar ma وعثمان na كذلك abuci Usman su ma dai ba sa yin wata nafila bayan sun yi farilla in suna cikin tafiya رضي الله عنهم Allah ya kare da a gare su Amin.
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلاه babu wanda ya nafila a halin tafiya amma fa ba nafilar da ake bayan sallah ta farilla ba ba وقبلها wadda ake kafin ai sallah ta farilla ba
وركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في السفر yanzu Allah ya sallaci rakatul fajr alhali yana cikin tafiya حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن ابي ليلى قال ما انبانا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ba ba wanda ya ba mu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla walaha in ba ummu hani'in ba yan uwar sayyidina ali
ذكر ta ambace ان النبي صلى الله cewa عليه annabi sallallahu alaihi wasallam ranar وسلم da aka buɗi makka اغتسل في ya بيتها yi wanka a gidanta فصلى ثمان ركعات ثمان ركعات ya yi sallah raka'a takwas فما رايته صلى صلاه احب منها ta ce ban taba ganin sa yayi sallah ba sallar da ya sauƙaƙa irin wannan bai daɗe ba غير انه sai dai fa يشبه yana cika الركوع والسجود.
ruku'u yana cika sujjada ka ɗauka da aka ce bai daɗe yana yi ba ko bai cika ruku'u ko sujjada ba ba Allah.
haka ake nufi ba. amma irin daɗewar da ya saba ba haka yi ba
وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني- حدثني عبد الله بن عامر أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه na haifin وسلم sa amir ibn rabi'a ya bashi labari cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama صلى الصبح بالليل ya yi sallar nafila da daddare a halin tafiya على ظهر راحلته yana kan dabbarsa حيث توجه الجن inda dabba ta fuskanta da shi
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما Mm, ya kafa daga Abdullahi Umar Allah ya kare yadda a gare su أن رسول الله صلى الله عليه كان
وسلم على ظاهر راحلته ya kasance yana yin nafila akan dabbarsa yana akan dabbarsa حيث كان وجهه duk inda ya fuskanta يومئ برأسه yana yin nuni da kansa وكان ابن عمر يفعله Abdullahi Umar ma yakan yi haka ya sallar nafila akan dabba
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء babin cewa daidai ne a tara tsakanin magarba da ishan ana cikin tafiya مم.
a yi su lokaci ɗaya ana magarba a tashi a kawo isha
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهرية عن سالم عن أبيه قال Ah, Abdullahi ibn Umar ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi يجمع sallallahu بين alaihi wasallam المغرب ya والعشاء kasance yana tara tsakanin magarba da isha إذا جد به idan السير tafiya ta tsananta gare shi wato yana sauri ya yanke tafiya mai yawa sai jinkirta magarba sai dab da lokacin isha sauka ya yi yana yin ma- magarbar isha ta yi مم.
sai ya tashi ya kawo isha
وقال إبراهيم بن رحمانة عن آه.
حسين المعلمي عن يحيى بن أبي كثير عن إكرامة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال yace كان Alan Abbasin yace Allah kare ta a gare su كان رسول manzo Allah الله صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam ya kasance yana tara tsakanin azhar da يجمع بين الصلاة والظهر والعصر la'asar إذا كان على ظهر idan سير yana kan tafiya ويجمع بين المغرب والعشاء a yana tara tsakanin magarba da isha وعن حسين أن يحيى بن أبي كثير عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال yace كان النبي صلى الله annabi عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya يجمع kasance yana tara tsakanin mag- بين الصلاة والعشاء في sallar magarba da isha السفر idan yana cikin tafiya وتابعه علي بن المبارك وحرب عن يحيى عن حفص عن أنس جمع النبي صلى الله عليه manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakanin magarba da isha هذا باب حليب باب حليب الفن أو يكيل نعم
a wato idan ba recession tana nesa da garin su ba za su fara ba a tsarin malikawa to ba tsarin malikawa ba za su fara ba. a zahirin hadisi waɗannan ruwanin suna nuna za su yi